rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da laika mu wannan rana ta talata goma ga watan zulqa'ada hijiran shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda za mu saurari ci gaban gudanar da maulidin shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wannan mashahuriyar zawiya da aka saba gudanar da maulidin shugaban annabi Muhammad sallam a koda yaushe wanda insha Allah a cikin wannan majalisi da ake wannan shine majalisi na goma sha hudu ko mu ce kaset na goma sha hudu a inda za mu saurari jan karatu daga cikin alkur'ani mai girma daga alarma malam adamu katubu na gidan shoman usman mai tantabarai kusfa zare fiki a inda za mu saurari waɗannan gwalagwalan bayanai da shi ke gudanar mana da su a cikin sashen uzojin shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga littafin ashafa daga zuwa da kai ba sako ba wato fadilati shaykhul islam wa sa'adatul ana maulama shaykh usman bin shaykh idris radiyallahu ta'ala anhuma kuswa zare su akar muhammad bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر رهماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيميهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوريه ومثلهم في الانجيل كذرين أخرج شداه فآذره فاستغلظ فاستوي على سوقه يعجب الذراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وعلى بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mun tsaya akan mu'jiza na arba'in da hudu daga cikin mu'ujizozin shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da muke bayarwa yau kenan insha Allah za mu tashi mu'jiza na arba'in da biyar mu'jiza na arba'in da biyar shine in ka duba littafin ashifa littafin alƙali iyal yardalanhu ko ka duba sharhin ashifan nasimun riyad ko sharhin ashifan aliyul ƙari za ga wannan bayanai da muke yi da kuma na jiya da nan da kuma na yau insha Allah amma duk da haka fa nan ina shiga matani ne na ashifa ban shiga sharhi har yanzu eh ana ba da matani tukuna samun abokan sharhi mhm rigirigi eh ba da sharhi ba nasimun riyad mhm ko alil qari rigirigi kago akwai sauran bayanai kenan wani ana ba da baki ne baka fasara na yan koyo mu'jiza na biyar na arba'in da biyar aka ce wata rana washtaka aliyun bin abi dalibin rajal anhu washtaka aliyu bin abi dalibin sai na aliyu ya yi rashin lafiya sai na aliyu rajal anhu kanin annabi sarkin annabi mijin sai da faɗa mata zahara kuma baban hassan da hussein alaihi salatu wassalam ya rashin lafiya yana gida annabi ga kwanaki bai fito ba sai ya tambaya lafiya aliyu kuwa ba gan shi ba aka tafi ai aliyu bai lafiya ne bai ji daɗi ba sai ta ko tashi mu je mu gaishe shi da sallama ya tashi ya ji har gidansa na aliyu rasul anhu ya sallama ya shiga ya ci masayin aliyu na kwanci akan a ƙasa ne ma lokacin ina kwanci a ƙasa saboda kwanciyar gadon bai mishi daɗi an mishi shi fada a ƙasa da ya kwanta aka shiga annabi ya zo yana kwanciyar da bai ma iya samun daman tashi ya zauna ba haku san abu ya kai abu ya ma samu daman tashi ya zauna bai samu daman wani na kwanciyar annabi sai ali ya jiki sai alhamdulillah na ta sauki Allah sauki alƙarar lafiya ka baka baka ba annabi ya sun yi ƙura su tashi ya fara ɗagawa haka ya tashi sai ga aliyin da yi jikin da yana ina nan yadda yake annabi ta salama da martaban shi sai san afishi na dama haka afishi na dama haka sai na lina kwance za ka ɗaya taɓe shi kafa ɗan taɓe shi haka ya taɓe shi jaga aliyu tashi aliyu tashi tashi shi kenan kawai shi kenan kawai kawai nan tashi kawai ya warke ƙarshe masa na aliyu ya miƙe ya sa kaya a kuma gida annabi tare kaji likitan likitoci bayan kan kati ba kwantarwa a gado ba sai an je germany ko india ko dubai ba sai an je misira take kawai jin kai aliyu tashi kurin ya saka fashe na dama ya dan taɓe shi haka ya dan taɓe shi haka tashi kawai aliyu tashi tashi shi kenan kawai miƙe dan ƙari sai mu tambayi sauran likitoci masu masu takama da takaddu da kwalaye ashe babban likita gaba ɗaya shugaban mu annabi muhammadu sallallahu alaihi ya ga sa sirrin komai a hannun shi mujiza na arba'in da shida ranan yakin handak wannan fasa ala saki ali bin al-hakam yawm al-handak izin kasarat fabar'a makanahu wa ma nazal an farsihi sai na ali bin al-hakam shi ma sahabi ne haka mun fara da ali da abi talib na biyu kuma ali bin al-hakam ranan yakin handak ita ke cima yakin ahzab wanda kawo sura musamman qur'ani suna sura ahzab ana bayanin wannan yaki sura ahzab kafirai ne suka gangami wajen mutum dubu goma suka dun faro madina suna so su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam sabban shi su su dubu goma shi yake cima taron gayya gayya sun yi gayyan kafirai ne na duniya gaba daya sun yi gayyan kafirai ne na duniya gaba ɗaya to an zo ana kan yaƙi ana fafatawa ali bin al-hakam rajalanu sai wani kafiri ya biyo shi ya sarin isa da isa shi a ƙauri an san ƙauri ko an wuce ba a kawo gwiwa ba tsakiyar ƙafa kenan ko aka sare ƙafa gaba ɗaya gaba ɗaya aka sare ta wani sabi ya ɗauko ƙafa aka zo da alibin hakan jini na ta kwarara aka zo da shi gaban da sallama annabi ce tsaya nan maku akan dokin tsaya akan dokin tsaya akan dokin wa ma na zal amfarci kowa su aka akan dokin bai ba annabi sai sai annabi sai sallama sai ɗauke ƙafa wanda aka sare din dan ɗari kusan me yi wannan fasa ko sai tofa iskan baki shaka a kan wannan gundin sai tofa ina tofa iska kawai kun shi ya manna da mannawa da manne da mannewa da warkewa da warkewa kuma da dannawa Ali bin al-Hakam sunan shi kenan mhm sallama dan kari a ce gaba ko abin shi na arba'in da bakwai shi kuma ran yakin badar waƙaɗa abu jahalin ya dumu a wurin yawan badarin abba saƙa alaiha suna salama wa alsaƙa ha falasaƙat abu jahil Allah ya mishi ruwan la'ana ran yakin badar ya yanke hannun mu'awwazin sahabi ne mu'awwazin haka yanke ta kawai hannun ma'awazin an wuce gwiwar hannu ba kai hammata ba wajen damtsi kenan wajen damtsi kenan hannun ta faɗi ƙasa an salama aka zo da mu'awazin jini na zufa an salama shi wani zai sai kaki shi ne fabba saƙa ya ga ni ce ko kaki kenan ko majinan nan sai tufa a hannun ma'awazin din yana tofa kawai ya manna da mannawa da mannewa da mannewa da warkewa da warkewa da danna ka ji ɗabi bulwara bulwara shi ne likitan likitocin halittu gaba ɗaya ɗabi bulwara ɗabi bulwara kenan hannun mu a wajen kaje mene ito fa kaki na sai na alifa sai sa kafa gurin dan shure shi haka taba saboda kafa ne ainihin rahmatar rabbani yake kafa ne na wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin tabannan da ya kai ko ko karaman ya motsa kawai mu'jizan ya miƙe sai aliyu tashi kawai kenan kaji yayi mu'jiza da kafa eh kuma yayi mu'jiza da kaki hatta iskan bakin shi ma mai martaba ne sai mujiza na arba'in da takwas anna habiba bin yusuf zuriba ala atiqihi hatta mala shiqihi faradda zulma fil hin habibu dan yusuf habibu dan yusuf shi ma sahabi ne radiyallahu anhu habibu dan yusuf radiyallahu anhu shi ma ran yaki uhud an same shi an mushi wani uban duka da itace sai da kafaɗin shi ya bankare haka kafaɗin shi ya bankare ko ya ballare ko gaba ɗaya an san kafaɗa ko to kafaɗin ya ballare saman hannu kenan ko ta sama ya ballare haka kawai ya bankare habibu dan yusuf saboda zafi ya sune aka zo da shi gaba na sallama zala ce ba ku ne ku zo da shi ya sa hannun shi albarka ba tofi ba wani abu sa hannun kawai ko sai ko sai ko sai ya gyara shi ko da takura gaba daya yana motsa shi kana motsa motsa take kawai sai tashi daidaita shi kuma take ya warke kuma ya miƙe ya koma filin yaki suna sallama kaji ɗabibul wara mu'jiza na 49 wa atatu imra'atun min hasamin ma'a hasabiyin la yatakallamu fa utiya bima'in famad mala fa fabar al-gulam fil hin wata mata daga cikin larabawan banu hasamin ta zo da ɗanta tun da aka haife shi har ya kai wajen shekara goma bai taɓa yin magana ba tun da aka haife shi har ya kai shekara goma bai taɓa yin magana ba ta shi ya rasu lalla ga wannan har yanzu bai magana ce me yake so ta a taimake ni dai ya samu ya iya magana shi ma an ji to a kawo ruwa aka zo aka bin ruwa a ƙwarya za a kawo ruwan salam sai sai ɗiba sai ɗan ɗan kurɓa haka dai kurɓa sai kurkura bakin shi kurkura bakin shi sai tofa ruwan a cikin wannan ƙwarya mamana misali kamar ta zo da kofi idan haka idan kurɓi ruwan kofi dai kurɓa sai fashe bakin shi kuma kamar na ki kurkuran baki kamar na ki kurkuran baki an san dai kurkuran baki ko to zai kuma fesa ruwan a cikin wannan kofin ya ce ba wannan yaron ya sha yana sha wallahi nan take ya kama magana kaji me me da me wannan ma bai magana gaba daya me za su shi nan ba za su shi ba bebe ba shi ba kurma ba jin aje bai na magana ta bai bai bai ba a gane zuzugo ko kurma to yana gaba daya bai magana ne amma da ruwan kurkuran baki take Allah ya warkar da shi albarkacin ruwan bakin annabi Muhammadu sallallahu alaihi mu'jiza na hamsin waja'at imra'atun bi ibn laha bihi junun fa masaha sadarahu fa harajal jarwil aswad fa bara sallama wata mata ta zo wajen shi da ɗanta ya haukace amma shi tun yana yaro haukan ya same shi har ya zama saurayi duk yadda za a iya warke bai warke ba sai matan ta zo da shi ya zo ga ɗana ya haukace duk yadda za a yi magani an yi amma bai warke ba shugaba ya ce matso da shi nan tana matsowa da shi sai ta hannun shi mai albarka haka ko sai ya shafa kirjin yana shafa kirjin haka yaran kawai aka fito ya kama kakarin amai yana aman nan sai ga wata halitta ta fito kamar tsaka sai aman wata halitta kamar tsaka an mace ku kashe ta ana kashe ta take yaro ya miƙe lafiya lau kamar bai taɓa hauka ba a ta fama annan shi ne warkar da mahaukata da shafa kirji gurin masu gidajen warkar da mahaukata da sana irin wannan sirrin na wani sai shugaba annabi muhammad za mu koma don masu fannin warkar da magani ɓarayin ƙuna kasa akwai likicin ƙuna kasan da ban su kuma ko likitan mai allura ba ba dole ne ci ya ƙware da ɓarayin ƙuna ba kuma masu ƙuna fannin su daban ne shi kuma mu'ujiza na musamman ɗaya wan kafa atil idra ala zira'i muhammad bin haɗib fa masa alaihi sallama wada alahu fa bara'atil hin mujiza na hamsin da ɗaya wani sahabi ana cin shi muhammadu bin haɗib muhammadu bin haɗib matar shi tana girki ya je garin ya wuce kadara ta samu kawai sai kunyan miyan gaba ɗaya ya kware mishi a zira'in hannun shi a zira'in hannu ta ki hannun kawai salɓe ko gaba ɗaya saboda dama abin da ta riga ta tausan miya ta tafasa ta ki hannun kawai sarbe gaba daya ba ma ya daddaga ni gaba ga ya ya kashi na kai abin ba alu su gaba daya kawai sarbe gaba daya zafi ya dame shi ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya samu yace ba komai ba komai zo zo zo zo famma saha sallama alaikum annabi sallallahu alaihi wasallam sai shafi wajen kunan gaba daya da hannun shi haka yake bismillahir rahmanir rahim yana shafa ko yana warkewa ya warke komai da komai hatta fata ya koma daidai inda yake a lokacin wallahi wallahi wallahi wannan bare masu masuna kenan shafa kurin yayi ashe shine shugaban likitocin duniya gaba daya akwai kuma masu fama da ciwo ɓare abin da shafi kamar ƙari ƙari an san ƙari ko? ma ku sani musulmi likitoci sun san ƙari wanda dole san aiki ake cire ta ƙari wani abin da zai mutum mai ɗan wallutu haka wani ko a hannu ko a wani ko ina ne dai yana fitowa to wannan shi kuma sahabi sunan shurhabil shurhabil sahabi na sallama shirhabil wa kanat fi kaffi shirhabil aljufi sal'atu fama zala sallama ya dahanuha bi kaffi hatta rafa Musa sallama shirhabilu yana da ƙari a hannun shi kuma a tsakiyar tafi shi ke da shi ƙarin a tsakiyar tafi fito mishi ko da zai hadoki ba zai ji daɗin riƙe linzami yadda ya kamata ba ko zai rabu zai ji yaƙi bai jin daɗin riƙe linzami yadda ya kamata to da wannan ƙarin da ke tsakiyar tafin hannun shi aka ce shira bilu bai ji daɗin zuwa yaƙi saboda inda ya nesa ne za a hau abin hawa za a hau kamar raƙumi ko doki to shi hannun shi akwai wannan ƙarin yana hana shi riƙe linzamin doki yadda ya kamata sai an zalace na shira bilar ce gashi ce zo nan ina hannun naka zai ce gata misali dan daga hannun misali gari za su fara fi dallan daga haka abin da ya tsakiyar ne an sanar sai haka sai haka haka yana yana wannan ne karin ko ita ne wannan karin ko haka da hannun shaka ya sa a tsakiyar tafin shi habilin a kan karin yana haka yana dan shafa haka da hannun shi da damar salama da hannun shi na dama kuma ya tsakiya ya haka yana shafar ta wannan ne karin ko ita ne wannan ko ita ne ko ko sai ku sai da kuma ba da kuma ya dake ta kore an dauke ta ba aiki ba fida ba komai kuma zan lafiya na ba alamar shaidan fida ga kokarin an dauke shi gaba daya dan ce da aje fata ita annabi ya fi kowa annabi ya fi kowa annabi ka fi kowa annabi ka fi kowa annabi ka fi kowa annabi ya fi kowa kuma annabi ya fi komai annabi muhammadu sallama ujiza na hamsin da uku wata rana sun salama yana zaune a nan gidan shi a raula to akwai wata mata ta shahara wajen rashin kunya ba ta da kunya gaba daya kowaye mutum za ta iya igale mishi ba ta jin nauyin kowaye mutum ba ta jin kunyan kowaye ba ta jin kunyan namiji balle na mace ɗan gari balle bako annabi yana zaune a gidan shi ta salama an kami shi kadid kilishin nama kilishin nama yana ci kilishin nama kilishin nama kasan da ko Mm, kilishin nama ba irin kilishin nan na na mahauta ba kilishin nama an dai gane shi ko Eh, shi ne kadid kenan shi ne kadid da larabci kadid yana cin kilishin nama mutanen sai ta zo ta tsaya tsaye a gaban shi ta ce ya rasu da me a bakin ka ta ina cin kilishin nama ne ta ce ni ma dan san mun mana tana tsaye ba a gaban sabbai ni ma dan ma ni ma dan dan mun mana da annabi sai dauko kaso a- a- a irin na takardar misali da ko babba mai fadi sai mika ta ce gashi sai ta ce a ai ni ba nake so ba na bakin ka nake so je na baki na ta ce eh shi kenan da zalama shi ba tambaye shi a'a Mm, sai ya ciro na bakin nashi sai ya bata tana ci tana haɗewa nan take ta zama a duk matan garin madina ba mai kunya kamanta kaji mujizar sa sallama eh dan ƙari inda fito daga baki ana sallama dan ɗari kai ka san daga nan ha a lahira ba matsala hamma ya zaman ma ana bugan fali da ita akan kunya a madina gaba ɗaya wasu alashaba ke kice kunya sai ka ce wance wata kai wani kacin kunya sai ka ce wance da ita ke buga misali hamsin da hudu kuma wada'a li'anasin wa qala allahumma kasir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitahu annabi sallama ya adda an alkhairi ga sayyidina anas bin malik radiyallahu anhu annabi ce allah ka yawaita dukiyar anas allah ka ba anas ya'ya masu yawa masu albarka kuma duk dukiyar da ka ba anas da ya shi allah ka sa albarka akan duk abin da anas ya mallaka sai na anas bin malik radiyallahu anhu daga nan ne fa yace Allah ya mishi baiwa yayi tsawon rai yace kuma Allah ba shi haihuwa ya'ya masu yawa a lokacin nake bada labarin yace a yanzu din nan ya'yan da suka girma dama shi ɗaya ya kai wajen kawo ɗari da lafiya ya tsawon rai sosai tunda tunda an an an sallan mishi addu'a tunda an yi mishi addu'a sai san tsawon rai yace yanzu din maganar da ake yi ‘ya'yana suna da yawa wanda suka rasu ne sallar da rafi da binne an binne wajen mutum ɗari shi kuma ya bar wajen mutum ɗari da hamsin a baya kaga shi kaɗai ya samu ya wajen ɗari biyu da hamsin ke shi kaɗai shi kaɗai sai na anas bin malik sallallahu mujiza na hamsin da biyar an sallama wada'a labdar hamani bin aufin faƙala allama gasir malahu wa barik lahu fihi abdurrahman bin abdurrazal anhu ya yi hijira daga makka ya zo garin madina sai annabi ya mishi aboki daga cikin mutanen madina wannan abokin ya tashi gida ya ce don baki sun zo muhajiruna muna hikima ne sai in je gida mu je gida a raba gidana in baka rabi kuma mata na biyu in saki daya ka aure ta kuma shaguna na guda biyu in raba in baka daya gonaki na a raba biyu ka dauki ka kwashi daya ina fata mai abin sai ce to ni gaskiya tsarin ku yi min amma ni yanzu ina son dai tsarin da yafi wannan ya ce me kake so ta ce ya rasu ne ina son nufi min addu'a dan kudin nake da shi a hannuna ina son kasuwanci da shi ne ni dan kasuwa ne ni ba manomi bane ni dan kasuwa ne na samu na samu safara ne ka san kasuwanci ma kala kala ne mana sha ni ba manomi bane kuma ni ba ba dan kasuwa mai zaman shago ba ni ka je kasashe ne mu ka- o- odan kaya yanzu kuma na bar kuɗi na gaba da duk dukiya na a makka dan abin da ke hannuna ba su da yawa ya sanar kai mu addu'a ko da kai mun lamana sai ya sani sunan to Allah ka sa albarka a cikin dukiya Abdulrahman bin Auf jan ɗari Allah ka yawaita dukiyar Abdulrahman bin Auf kuma Allah ka sa albarka a ciki to bai gushe ba sai da zamo take shi sun sabai ana so shi biloniyas din sahabbai biloniyas a cikin sahabbai shi ne aka ce in ya je fatoci ya siyo kaya irin ribar da ke samu na ban mamaki in ya dawo sai dinga rabawa ya ba annabi kaso mai tsoka ya ba mata annabi kaso mai tsoka sahabbai yana abubakar umaru usman aliyu sai da fatima hassan hussein tun manyan sahabba na tsarin kuɗi wai shi gore shirin ya koma gida bai da komai sai ya raba nan gaba ɗaya sai ya koma gida ya kwanta to ɗakin shi inda ki tara kuɗin wajen wajen kaya sai gari ya wayi na buɗe ya to ke kuma an cika ɗakin da kuɗi Rahman bin Afirar Jalan ya ƙara ɗiban kuɗin ya ƙara kasuwancin da shi haka zai ƙara yi an ci a rana ɗaya ya taɓa siyan ya taɓa cewa kamshi raƙuma guda dubu guda dubu dan ɗari ko a yanzu zo diyar rai raƙuma ɗari a ce miliyan nawa eh miliyan nawa miliyan bakwai ina biyar rai raƙuma ɗari to kan lissafa ɗari na shi musu goma miliyan saba'in kenan ya sa kamsu raƙuma guda dubu aka samu guda ɗari tara da hamsin sai dai da wakai aka cika sauran na dubun da shi da wakai hamsin shi kuma za ka siyo dukkan shimfiɗu da ake shimfiɗawa misali shimfiɗin ne irin su likafa ne su linzami ne na komai da komai na rakuman nan guda dubu duka aka siyo kayayyakinsu kuma sai aka siyo takubba takubba guda dubu uku aka siyo kwari da baka da mashi mashi shi ma guda dubu uku kwari da baka guda dubu uku yace kai ba da gudunmuwan shi na addini za a je yakin daga addinin musulunci kuma sahabban da za su je kuma ya ce kowa a bashi buhun abinci buhun alkama kowa da mutum ɗaya buhu uku ya bari a gida shi kuma annabi aka tare abinci a gidan shi mata annabi aka ba kowace ɗaya cikin jin dinari dubu ɗari dinari dubu ɗari in ka kiyasta dinari dubu ɗari yanzu dinari ɗaya dubu tamanin dinari goma nawa dubu ɗari takwas to dinari goma kenan ɗari miliyan takwas to shi kuma goma miliyan tamanin aka gaba kowace mata a cikin mata a lokacin rigirgi ɗan abdurrahman bin afin rajala anhu an ce a ta da yawa fati dinare a ɗakin su sun tankare haka ake sa gatari ana tsara sun tankare kawai ga kyautan amma kuma in yi kyautan kuma kuma gidan zai kuma Allah kuma ya mayar mishi dan ɗari sallama haka ake tsaran dinare sun dan tankare a ɗakin shi an ce a cikin mata kawai magadan shi kowace ɗaya ta samu zan dinari dubu ɗari matan shi guda hudu banda ba ya'ya banda ya'ya maza da mata matan kawai eh rigi rigi kowace samu take nan fa take ɗaya cikin takwas ta samu dinari dubu ɗari imanin miliyan nawa muka ce imanin na kudin najeriya naira miliyan tamanin sai na abdurrahman bin awfi radiyallahu anhu biloniyar a cikin sahabbai dan ɗari sai mu wajen sahabi na hamsin da shida ko mu ce mu na hamsin da shida wada'a lisa'ad bin abi wa qasir an yi jiban lahu da watahu fa kana kazalika annabi sallama ya adda ga sai na sa'adu shi sai na sa'adu abin da ya samu na amana sai annabi ya mishi addu'a yace Allah yace Allahumma saddid sahamahu wa ajib da'watahu Allahumma saddid sahamahu wa ajib da'awatahu yace ya ubangiji Allah sa'ad bin abi waqas in an je yaki in dai harbi Allah ka sa tafi ka ta kauce to da kafiri na gabas sai na sarfi dubu yamma ya cilla ko ya harbi da niyyar wata kafin ya harba to sai Allah sa malaka ya juyo da wannan kibiyan ko mashin sai ta zage ta ta same shi in dai harbi wani ba kaucewa in dai yarda a kaza zai sama to an gama kawai sai na sa'adu bin abi wa qasim radhiyallahu anhu eh rigi ba kaucewa ha kuma kuma ya adda yace Allah kai kaza to take ne kawai ya taba zuwa ya ji wasu suna suka sai Ali radhiyallahu anhu suna zage sai Ali radhiyallahu anhu ina Ali fa na bi dalibin wai suna zage shi yace kai ma kana da ce ma zage sai Ali yace to sadu waye kai waye kai kamar san ni ko ne ni ba waye kai an zagi aliyu sai ne me za ka yi me za ka yi yace ka manta annabi yamin addu'a yace in ne harbi Allah saka ta kauce kuma ne addu'a Allah amsa to kai mana kai mana sai yace Allahumma adil umrahu eh wa shiddat faqarahu yace Allah ka tsawaita ran shi Allah ka ja kwanan shi tsawon rai kuma Allah ka tsananta mishi talauci kuma Allah ka sa mishi ciwo to wannan mutum fa daga baya dafa yana ganin cewa shi ne cikin attajiran garin Madina sai dai dawo yana bara da kanshi in yana bara cikin ku taimake da Allah addan sa'adu addan sa'adu addu'ar sa'ad ta riga ta kama shi addu'ar sa'ad ta kama shi dan ƙari rigirigi haka yake da yawa in ji samu kuma iyanin salama a kan fito wani addu'a ko kafirai sai musu addu'a a gina addu'a ko Allah zai karɓa in an ji yaƙi da shi in ya ga dama sai ci Allah ka kare kafircin gaba ɗaya to sai Allah turo mala'iku kawai kawai sai su yi rugurugu da su sai na sa'adu suna biwa ƙasa ɗaya da cin sabon nan guda goma wanda aka mai bishara da aljanna wace sai na abubakar sai na umar sai na usman sai na aliyu sai na sa'adu sahabi na biyar kenan jirgi sai mu'jiza na hamsin da bakwai wada'a بإذ الإسلام لأمر بن الخطاب فكان كذلك أنا سلما جيغا سينا عمر بن الخطاب لو سينا كافر ينا مطا ما مسلمي أما سي يسأب سومدا سينا بكر صديق رضي الله عنه da ma su biyu ne da umaru ne da amuru umaru dan haddab su amuru bin hisham amuru abu jahil kenan sani sani cikin Allah ka shi Allah ka daga Allah ka shi Allah ka shi Umar dan Haddab kuma Allah ka daga addinin musulunci da girma hannun sanin Umar dan Haddab kuma haka aka yi adda yana bacci ta saukan mishi da ta faɗa mishi shi kenan kawai ya ta shawa shirya kenan kawai shirya ta zo amma kuma da farko sai ce kuma zai je ne wai ina Muhammadu yake ina Muhammadu yake me za ka yi shi ya rike takobi sai je yaƙe shi ne to kai ka sai ka kashe Muhammadu da kanu kacin Fatima bitin Haddam anan kuwa ɗaya ba ɗaya da mata musulun ta bi ta bi shi Fatiman nawa eh to je gidan to ce miji na je cin miji suna karatu a daki da wani sahabi na koya musu daga baya a takaice dai suka ce ba su ba shi Qur'anin ba ya dinga kanar shi faɗa ta ce an ƙi ga ta kalkale an ƙi ba Qur'ani kai kafiri ne kai najasa ne qur'ani kuma mai tsarki ne ba mai shafan shi sai mai tsarki yake sai sai yake sai yana ne zo mishi yaga fadi manna kanon shi da take ji tsoron shi amma har yanzu ta ta samu dama ta ga wannan magana haka ta ce ta ku bani ƙur'ani mu gani ko kuma to ku karanta mun ba ku bani ba ta karanta wasu ɗa ha da ko sai imani ko ya zo mishi kenan ko sai sai sai gida Allah ina malamin aka ce malamin ko wani fito malamin ya fito aka je aka aka dangana gidan annabi sai na mari ya je ka tuko bi hannun shi lokacin su kuma suna dar arkam annabi a makka a lokacin sallah ma a cikin daki yake gidan mutum an kulle kofa to akwai sahabbai suna bakin kofa yana kulle sai da dan dan hudin nan na kofa haka dan ragara dan ragara nan na rami kazan da dauran daga dauran kara ne sai dauran katako ba irin ba irin na irin na zamani ne yanzu din nan akwai dan dan dan sai dan dan dan dan hujin sali sai a cikin sai sun sabi hawo sana Umar ga yanzu zai zo ya Rasulullahi ga Umar nan ba zai zo yace zai zo mene kyale shi yazo ba dai mana gidan mu bane biyo mu ku bar shi yazo in ya zo da musulunci ne alhamdulillah in kuma ya zo da fada ne ni ku ban da shi ni zan tare shi yana zuwa muka kofa an ce ku bude mishi aka bude mishi annabi ne ke sai ta mishi tare shi ya haka ya fi kirjin shi ce kai ya misali ya ce kai ce misali kai umaru yanzu har yanzu shirya ya zo maka ba eh alam yani laka eh alam yani eh lillazi amanu an tasha qulubuhum li dhikrillah shahar kai shi imani bai zo maka ba ta su ashe da aida mu abin da ya kawo ni kenan ta mu abin da ya kawo ni musulunta to dai musulunta ne sai a za ta yi za a yi sallah zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam da sallah zai ta ana ake sallah ta ake anan gidan muke sallah ai dar rakam arkam sunan wani mutum ne shine bar gudun mun gidan shi ake ake bada shi mu sunan mutum ne a'a ana ake sallah ai to saboda mene ka san mana tsoron ka san kafaran makka ka san kafaran makka ina wurin ta to dama su wane ne kafaran dama su wane ne kafaran kuma da su samu wannan rana kuma da kwana biyu shi musu na hamza ya musulunta sai na hamza da kwana biyu ya zo sai ka sai da fadima tana kuka ce lafiya su zo abuja ne mare ta ji zama abuja yarinya da kana faɗa da ubanta me na ta ita kuma to an mara shi ne zaka yi ce bika jiya ma haka shi matsayin yanka musu mai ya mara abu jahil ya dake shi ya watsi da shi ya barar da shi da su goya umar umar kuma ka bishi ne kuma an bishi sai ne an bishi ne bar ma gani ba hamdu hamdu kuma ka bishi ne bishi matsayin jiya amma bishi kuma da jiya na salama sallanta ya kai kalmar shahada to shi ka to kwana biyu an yi haka ya kuma shi Umar ya zo idan sai kuma cin da masu wai kafaran wannan ce tsoron nasu dama ga Hamza ne gani eh to gaba daya shine na mutum 40 shine na 40 sai ce to a fito ko a zo ka ba ya sallah dan kai a zo hmm kai ka san gidan nan gidan limamai ko gidan gidan fahad gidan fahad do gadan bi ta jikin gidan fahad banda zaka gidan gidan maki sallama akwai hanya ta can a gwadan wani kofa wani hanyar dutse da aka yanzu sannan da ji fara tsakan din yanzu yawa to an fita kawai fita kawai aka yi saho biyu 20 20 a can gaba ga sai na umaru nan baya sai na hamza tsakiya annin muhammad sallama yi suka keto suna la ilaha illallah muhammadun rasulullah la ilaha illallah muhammadun rasulullah لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله sai su abu jahil sun ji ana zikiri a bayyane sai su leƙo ta wasu kofa su buɗe abu da kofa kaka kaka kama abu da kofa kowa wa'in na haka tsoro kowa wa'in na haka wani kowa na haka sai su ga umar can ga abbas can ga umar kai ga hamza ga kuma annabi ga kuma annabi sai a kulle kofa kai shi ma shi ma shi ma umar shi ma bisu ne shi ma bace ne shi ma umar shi ma bace ne abbas ya bace umar ya bace ba da dama su tafi ne kuma sai ce sai dinga zaga anguwannin makka da zikiri anguwanni da manyan titi lokacin ba titi da manyan layika haka suke bi wani shi farkon sanadiyyar zagaye da ake yi da ake maimaitawa cikin watan rabi awal sai shi da sanadiyyar sai na umarna haɗa da jalafin aka ce hattaran tashin kiyama musulunci za ta zo kafin a kwatannan duniya shi fara cikin kasashen duniya sai na umaru manya-manyan kasashen nan da shi kan musulunci manya-manyan kasashen nan irin su farisa iran su iraki su sham syria su yaman su habasha su su misira duk shi ci su ke yi musulunci san tana ta kiyama hatta ita kanta da musuluncin za ta zo su fan balarabiya sai ta fi cika umar su cewa ina karan wannan ina karan wannan su ce da ɗan da ke ce wallahi sana kai wajen ubangiji mana shari'a ni ne na ɗan da ke za su fan balarabiya ne na mutum mutai ya ubangiji ina so in ga abin da za ka saka ma wannan bawa naka umaru tunda ni ne wani kuma shi da daga ni sai tun sai shi ko shi umaru kuma shi ne daga ni dan kari su gana sai Allah sai Allah ya ce am umaru kabbara na musamman a girma shi a karama shi a bashi award na musamman albarkacin daga addinin annabi Muhammadu saboda manna za su a dinga shiga aljanna su shiga aljanna sai can daga ba umar zai shigo kowa na so ya gan shi kowa na so ya gan shi gaisa da shi kai kuwa ko kai baka so an shi shiga aljanna shi shiga sai can daga ba zai shigo yana shigowa kowa aljanin shi ga wani haske fal fal fal kamar a nan duniya kana gidan misali da ba wutan nefa daga ba kawo nefa kuma mai kuma mai haske sosai da ga dare ga duhu kuma ce an kawo maka haske fal ka ga ko ina haske haka aljanna zamu ga haske kuma ya karu kamar da ba hasken ya ubangiji da an ce aljanna ba rana ba wata wannan hasken ba a sai umar dan hada bane shigo gidan shi shi ne shigo gidan shi da shi ake jin shi siraju ahalul jannat ne fitan laikan aljanna mujiza na tamanin na na hamsin takwas wada'a li abi qatadata wa qala aflaha wajhika allahumma barik lahu fi sha'rihi wa bi shirhi fa kana kadhalika sai na qatada rizala shi ma sahabi ne annabi ya mishi addace Allah ce aflaha wajhika huskanka ya rabauta huskanka ya rabauta tun daga ranar ko wuta a duniya ba ta kama shi wuta ba ta kona shi kuma kowa ya shi ya so shi a falaha wajen haka huskanka ya rabauta kuma an dace Allahumma barik lahu fi sha'rihi Allah kai magashin jikin kata da albarka gashin jikin ma Allah ya mishi albarka wa bishirhi da fatan jikin shi don ce ya tsawon rai ya kai wasu wajen 125 amma gashin shi ba ko kwaya ɗaya fura kuma fatan shi ba inda ya tauri fatan shi ba inda ya tauri gasun kana kai kana kai wa hamsin sittin saba'in sai ta nuna ka to shi ake shiga ɗari da ashirin da biyar fatan ta ce fatan kawai ɗan shekara ashirin annabi muhammad sallam mu'jiza na na hamsin tara wa qala lin nabijati la bilallahu faka fama sallallahu sinna nabiga sha'iri ne daga cikin sha'iran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mutanen da ya waƙi ya waƙi dama an annabi ya zo ya fito daga gida ya zo a kan mumbare shi to in su nabika su hassan za su miƙe suna suna yaban shi suna mishi baituka suna mishi kirari suna yaban shi akwai baitukan da yawa din dai ba lokaci ne littafi guda ne kana nima ka ka samu saboda daga jama'a hujjatul lahi alal alamina min muzazzil da mursalina an samu waƙen su da yawa suna buga din nan littafi ne guda ita kanta to za ka dinka zuga annabi suna suna yabai sai ya sai sun riga su sun kirari ya ko da za su ga da fada da damuwa a gida sai sun ga sun shi yabo da sai ya sauka ya fita ciki sannan sai da shiru sai a fara karatu wannan da na buga yayin annabi kirari yayin mishi yayin mishi kirari yayin mishi kirari annabi sai daga yau ne muka addu'a kada Allah ya sa hakurin ka ya fadi la yafirullahu faka kada Allah ya sa bakin ka zama wawulo ya tsawarai ko haƙuri ɗaya ba shi shi fita ba bai faɗi ba kai ku kana fara kaiwa 60 ɗin nan hamsin zuwa 60 saba'in sai yin da ta yi موجودة أنا في السن ودعا لعبد الله بن عباس وقال له اللهم فكه في الدين وعلمه التاويل النبي مون النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أدعى بسين عبد الله بن عباس رجال عنه بسين عبد الله بن عباس النبي يشي اللهم فكهه في الدين الله ka fahimtar da shi addini Allah ka ba shi fahimta mai zurfi a cikin addini ma wa'allimhu tawil alqur'ani kuma Allah ka sanar da shi fassarar alqur'ani aka ce daga baya fassarar tarjumanul qur'ani hatta sabai sai sun sun sun sun sun sun shigo tarjumanul qur'ani tarjumanul qur'ani wato ko ga fasar ga fasar qur'ani na gurin misali fassarar Qur'ani Abdullahi bin Abbas kuma shi ya fara rubuta tafsiri a duniyar musulunci gaba daya ta nuna min ibas min tafsiri ibn Abbas shi ya fara yin ta bin Abdullahi bin Abbas kuma mamma shi kuma saurayi ne fa da shi da sai na Ali radiyallahu anhu da da da duka duka a lokacin wuce shekara 20 ba Abdullahi bin Abbas sai na Aliyu abdullahi bin da bin mas'ud duk samari ne zai je shiga shiga har yaƙi nan kuma ake zuwa haka rigi-rigi bai shiga ishara ba sai da fara mata yau fati shekarun ta 25 ina faɗi ma ha wa fatin sai gaba ɗaya shekarun ta 25 dan ƙari kaga bayan shigar bane sai dimbin alhairai da albarka sai mu'jiza na 61 wada ali abdullahi bin jafar dayyar fi safaqati yaminihi fa mashtara shan illa rabi habi shi abdullahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya abdullahi dan jafar dayyar jafar dayyar shine wan sayyidina aliyu wa dai ba daya shine ali aliyu ali aqilu ali jafar ka gani to duka sake sayyidina wa dai ba daya aƙilu shi ne babba sai ja'faru wanda sai ali shi ne ƙarami to shi sai na ja'far ɗin shi ne ya haifi ɗa abdullahi ya sa sunan mahaifin annin muhammadu sallallahu sallama ko ta annabi sa sunan tunda da mashi ke sa sunan wanda shi annabi sa sunan abdullahi ɗan ja'far ɗayar kamar shi nan halin ɗin nan a baki'a in ka shiga baki'a haka ta hannun hagu haka in ka shiga baki'a ta hannun hagu saboda zai kama sawa yawan fanka haka to na wajen ne kawarin shi ke abdullahi dan jafar dayyar ya ce asalamu a dan kasuwa ne ya ce allah kai albarka a cikin dukkan cinikin da abdullahi ya kulla ya ce to bai ta fita gida ya je kasuwa bai dawo da riba mai yawa ba ba wani da ya ce kawai yau ya je kasuwa ta nauyi ya ce bai taba ba tun da annabi ya mishi wannan adda annabi muhammad annabi muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jira na 62 again wada'a lil miqdadi bil barakati fa kanat indahu gara'ir min al mali akwai sai sun shi miqdadi shi ma dan kasuwa ne sai salamun addu'a akan kasuwanci ne annabi ce Allah ya mak Allah ya madukiyanka albarka kasuwanci ka Allah samu albarka ji ƙarshe fakana inda hu ga ranar mana mali in daga kasuwa zai zo gida cinikin da aka yi na kuɗi kawai haka ke ɗura su a buhuna buhuna irin manyan buhuna nan na da na na na dawo na na da na likitoci rigizan nan haka ce ciko su da kuɗi wallahi riba da wani kuɗi aka za zo da su sai an samu ƴan dako ki ɗauko buhuna buhuna na kuɗi buhuna buhuna wallahi wallahi mikidadu mikidadu Allah sa annabi mana irin inda mu mikidadu sosai ma bisa annabi ya samu komai ai mu'jiza na 63 wada'a bi mislihi li urwatu bin abil ju'ud akwai sahabi da shi musan shi urwatu dan abil ju'ud yace Allah Allah ya sama dukiyanka albarka Allah ya sama kawo su albarka fadala da kanshi urutu ke cewa asa akwai urutu bin zubair to ba shi ba wani urutu bin abil jodi ko jadi da kanshi yake faɗi shi urutu ke cewa fa ma arjihu to kullun na je gida ban dawowa gida kullun na je kasuwa ban dawowa gida hatta arbihu arba'in alfan dinar kullum zai kasa sai na samu riban dinari dubu arba'in riba ne kun kullum na fita ce ban dawa gida sai na samu riban dinari dubu arba'in to yanzu tashi dinari daya dubu tamanin dinari goma dubu ɗari takwas dinari ɗari nawa miliyan takwas dinari ɗari to dinari dubu fa eh miliyan tamanin dubu ɗaya za ka kuma kanuka su arba'in kullum ya fita wallahi wallahi wallahi ta san da an yi masu kuɗi amma duk ba ku labarin su ya samu sun wahala ba a ci ko ba abin nan ba a tufa ne ga sanan ku bi ta mana da da farko da ya ce an wahala din to ana maka ma hijira amma daga baya haba ta yin ba a kudin ba za a ci gaba da addinin ma ba su yi kenan ƙarshe a zage a cewa wannan addinin addinin mutsiyata addinin talakawa addinin da ba komai ai daga ba sun yi kuɗi ne na ƙarshe ta hankali ga maka daga baya akwai da akwai ta daga sanin nan ahan annabi wa shudda min sagabin ahsha'ahu wadawa kasha alhadat ko alburda ana sallallahu alaihi wasallam tsanin yunwa yana dora dutse a cikin shi to wannan ya faru amma ranar yakin handaka ne kwanaki arba'in da alwakan rabu alwacin kwanakin handak ran da kafin a hasab suka zo mutum dubu goma za su kashe musulmai wanda zalar ce kowa da kowa ya fito tun da an biyo mu ne kowa ya fito ya zo bakin daga to shi a lokacin shi ne to an ce kowa da kowa ya fito kaga an kulle su ne fa ba yan kasuwa ba ma ba da man kuɗi ba da man abinci ba da man noma ba da ba da man komai a wani kwanaki ake ake kwanakin yunwa a wannan kwanakin ne wannan kwanakin ne amma da kusa ne kamar a gaba ɗaya haka aka rayu har da gaba ma a can sanar da ke abinci shekara guda a gidan shi abinci kudin cefane gaba ɗaya kawai an gama da shi shekara guda dan ɗari kuma ka ba fa ba fa da fulani ne ko fa shi akalla a masallaci akwai su ɗari ɗari uku da goma sha uku ƙarfin manya-manyan safon nan ba ƙananan yara ba to ce fana gidan shi da gidan shi ɗin da wa'in nan na masallacin aka yi abinci shekara guda an gama da shi kalli safa ganin nan za ka shi a kullum eh akalla ku a ce ce da mutum ɗari hudu ko ɗari hudu hamsin a kullum safi da ranar da yamma gaito talaga gani barin zuhu barin zahidai sun ɗauki ranar yaƙin handan don baka da kuɗi suka tsaya nan ɗin in baka da shi suka haƙura amma ka roƙi Allah fata yi sa'an nan ku zuwa su malam alamu sun tsaya maka su malam haji ya musu ɗauki wannan ba sai ɗauki na ƙarshe tunda duk wani alhairi ne na sittin da hudu wanda dat lahu na ƙatin sallama wata annabin mamaki an sallama ya sayo ta raƙuma to sabon zuwa gidan ne a ran ta zo ba ta san kan anguwa ba daga can ne ta kama ita shi wani sallama ya siya da ta fita ba ta san kan gari ba sai ta bace ta shiga daji ta kasa gane hanyar dawowa sai zurmawa take sai zurmawa take ta sa ta ita ta dawo gida a cikin wani ta kara ta zurmawa cikin daji ne wanda sai asibiti asibiti sallama na kuma na fata suna suna zuwa ganta ba ta fita eh na ta yanzu ba san da sai ba yace Allah ka umarci iska ya ya koro min ita wannan dallahu na kasu fada'a faja'a faja'ahu biha biha isar rihin hatta radda alaihi na 65 wada limu abihu limu abihu da tafsir lamad wata rana sai na abahu rana da anhu shi ya musulunta da kuma mamaki ana fasara fa annabi fati shara bi fa da musulunta abahu rana hijira ta shekara takwas nan ne musulunta shekara biyu samu da annabi a ba hurera to amma sai ya zama to ya samu sirri kasan idan ma ya ce shi bai ga bai karatu wani cito shi fada ma ya fin nan naka an karatu wani cito na ɗaya in ji gida ka yafa tun da yafa shi kenan duk abin da ya ji sai ya rike sanadiyya ke nesa su shi gaba ɗaya ba mantuwa kawai ya zama fiye da kwamfuta fiye da duk wani abin da ke rike abu tun da shi gaba ɗaya shi ba baraf gaba ɗaya ba mantuwa ba lalacewa ba watsewa ya fiye da wancan sahabi ya fiye da wannan sahabi gaba da a ga su hadisi to ran nan ita kuma ina shi kuma tana matsa mishi karbi da wannan muhammadu karbi da wannan muhammadu karbi da wannan muhammadu ne za ka da shi kullum kana haka nan dai a takaice to ran nan abin ran nan zai fito gida ta matsa mishi yanzu a rashin abace zan sallama ta sallama da tsanin wannan mafi na ta dame tana matsa ma kanka tana matsa ma kanka mace ba komai da kake rashi ya sunan nasu ne in a mata addu'a Allah shi ya san zalunta in ko ba jin zafi sai ana tsananin sanyi ko sai fasun gilete mujina nan sun dawa da bakwai wada li fatimatu ibnatihi Allah yajiha qalat amma ji'tu ba'd yanzu yanzu sai sai da fatima ce tana jin yunwa ba abinci annabi Allah ka dauke yunwa da ishi ga yana fatima tun daga ranar ban ƙara jin yunwa ba ban ƙara jin kishi ba tun daga ranar har tabbat duniya ba yunwa ba kishi ba gajiya ba kasala sai dai ba kawai kan marmari kawai ba don yunwa ba da za ta azumi a jere na shekara ba kwabarwa ba sakur ba buɗe baki ba abin da za ta yi an ɗauke mata yunwa da kishi sanadiyar addu'an mahaifinta annabi muhammad ka taɓa samu wani mai wannan sirrin sai annabi muhammad sai annabi muhammad na fitin da takwas wasu allah hudu fayil bin amr ayatan li qaumihi fa qala allahumma nawwir lahu fadalahu nurun masumiya dan nur da fayil dan amr sahabi na sai tabbana sallama yace ya suna jama'a na ina so su musulunta amma gaskiya ha kawai ba da su bi ni sai sun wani aya yace to Allah Allah ka sanya haske ga dufailu Allah sanya haske ga dufailu daga haka haske fito a goshin shi kawai falal ko ina haske hanya sai haska hanya shi da rana ya zagar goshi lafiya lau amma da dare ta lokacin duhu ya kuɗin duwan haske sai haska hafiyan kilomita goma sha biyar shi ne mil goma kilomita goma sha biyar dufaili dufaili dan amurar dan dan ƙari daga baya shi ma fasun miya zannur idan a cikin ma bujin haske shi ba wai kullum ake ko ta shafa ba inda akwai duhu ko shi kenan ko a gida ko daji mujiza na sun tara wadda alamu tare ba ku hudu hatta asbatu quraish fada alhum fasuku wasu kabilun larabawa banu mutare sun matsa mu annabi da suka ta tsangwama da zagi annabi har ya fushi ya damu yace yace Allah Allah hada su da fari haba yace Allah hada su da fari shekara bakwai ko dugo ruwa dugo kana da wata rana nan sallama ibn tawfiqa zuwa sakin kisra wato shugaban kasan farisa iran aka gina kiran zuwa addinin musulunci ganin shi kisra mulkin shi ya cika duniya duk wani ana tsoron shi ga ƙarfin mulki ga kuɗi ga jama'a ga jarumai ga sadakai ga kayan yaƙi za ta su ana sallama ana kaiwa ina karanta ku sai yayya ga to yayya ga ta kur an ƙi amsalin ta yayya ga takarda da labari da wani kuma annabi annabi ce ya ga ta doki an san dan da shi Allah kai kata kata da mulki Allah kai kata da mulki shi amma tun yaushe ai an gama ko tun yaushe tun daga lokacin da zai shiga hayin zuwa yanzu hatta shi da makwatan hannun annabi Muhammad mu'jiza na 70 da daya wada ala sabiyin sada alaihi salat ay Allah asaru wa uqida fil bayt wani ana sallama ina sallah ne sai wani sai kafar shi daga wani yaro na izga wani saurayi da mare kunya nan da masha Allah ina sallah gashi daga Ka'aba ina ina gashi gashi ne sai ka saka wani yaro wani wani ya rada gaban shi ya rada kan shi ya wuce ya rada ya rada ya rada sallah kira yi ko ya rada wannan gore shi shi game da kunya annabi na sallama Allah game da shi guru tare kan shi nan da kai tace ya nadi rige rige tace موجودة نسبة عند وقال لرجل يا كل بشماله كل بي كل بيمينك فقال لا أصلي فقال لا استطعت أن سلم يرتم وانا متى يتعب من هنن حب kasan mun musulmai a zuwa masu masu musamman da hannun dama ko to shi kuma an ci da hannun hagu shi wannan mutum mutum annabi da hannun dama da abinci ka ci da hannun dama na lafiyayye ne fa ko iskanci ne lafiyar shi lau aka ci ci da hannun dama da ai ai ba zan iya bane a hannun dama hannun dama na ba ta iya bane ita shi ganin kun ka zalika ta ce kuwa ana shi mutum ko san dan dan kamar ita ce ba ta lasaruwa tun da sama har ya kuwa kuwa san dan dan kawai kawai sun miƙe ko kamar ita ce shi za mu kan shi to mu ji na saba'in da uku wa ƙala lutu mutum bin abi lahabin Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika fa akalahu al-asad wata rana lokacin da ka wata fata abin hajjin sai Abu Lahab ya je ga ma ya'yan shi Utubatu da Utaybatu suna ya'yan shi wanda da a cikin su ɗaya ya aure sai da Ruqayya yar Annabi ɗaya aure sai da mu kulsum yar Annabi yace duk su zaki a cikin dama ba tare ba lokacin an daura auren ne an sa ran tarewa kamin tarewa a kawo wannan sura abu lahabin sai gaya ma ɗayan nashi ku saki wannan ya'yan annabi ku saki ya'yan muhammadin ba utubatu ya saki nashi utubatu ma ya saka sai utubatu ban da shi bai da kunya sai je samu a gaban safai sai dinnan sai dinnan sai dinnan muhammadu kai ne kake san ake zai kai ne kake baban mu zambo kai ne kake ma baban mu zambo eh kai ne kake zagin baban mu abu lahabin yace ya bani nan Allah ne shi ba wani kai ne kaza kaza kaza ya samu yawon mai sama annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kiyaye sai annabi sai mishi Allahumma sallit alai kalfan min kilabika Allah hada shi da zaki da cikin zakokinka kalban ba kare ba miyaga ba kare ba miyaga zaki kenan Allah hada shi da zaki da cikin zakokinka abu sai utubati shi kenan ma ba shi kenan shi kenan zaki shi ke na abin da ya fi ƙarfi abu ne ai ƙarfi kuna abu ne ai shi ke na kai ya juya ina juya ya zai zama ba wajen wula abin ai daga wajen muhammadu ne na je na same shi na tuntunce shi a gaban safai shi na ke ke kai na ga fiye abin da ke to abu lafi su da zai ya dai ƙwari gurin mene ya ce ya shi zo me ya ce ya shi ko kai magana ya yi magana me yake maka ta ce Allah ya ce wai Allah ya hada ni da kare da kan nan shi mana Allah dan da zaki yi maka da haka cikin bargarin nan wallahi ka bargarin nan gaba ɗaya ƙasa maka da gaba kun ba ka wallahi wallahi adam mamadu ya kama in ba ka ba adam muhammadu ya kama ka akwai ayari na da sha tafiya na kasaba ta zai fito sai ya dauko kuɗi mai yawa ya ba su dala wanda suke kafurin wanda suke kafurin kiyaye mishi wannan dan nashi daga nan zuwa can sha in dare ya yi za a kwana to su kiyaye shi sosai ya ba su kuɗi mai yawa aka ce ana tafiya ana tafiya ana tafiya aka je daji dare ya za a kwanta aka aka sa shi a tsakiya aka samu kayayyaki kayayyaki da aka ce wai shi da shi sama aka rufe da wani kayayyaki su ko mutanen suka ce kewaye wannan kayan haka aka ce kewaye kayan har arwon kewayawa wasu kuma kaɗacen ko idan su biyu suna gadi gudun kasi bacci wani abu ya faru suna ba su kulle mai yawa ta na bula hali shi ke nan kuwa sha biyun dare ɗayan dare biyun dare ko da bacci ya zo musu ike nan sai ga zaki ya fito daga daji sai wani masu bacci na su shi na shi na shi shi na wannan shi na wannan shi na wannan shi wannan ko sai wuce ya taɓa kowa ba can ku zai tsalle sai saman kan kayan ya ga ya ji kashin mutum za ki zai yi sa bakin shi tura wannan kayan tura wannan kayan tura wannan sai da samu mutubat a tsakiyar kayan yana bacci ya buɗe bakin ya ga ya damu kai shi su da kawai suke sun farka da suke sun ko zaki ya tura ba a san da farka da su gabaci face da su muryan muryan zaki da ya rubu da kan tubatu da abin hadi ai da suka dawo daga baya suka suka gama bula hadi na ga yanzu na ga yanzu sai muhammad yake yayi muhammad muhammad ya da an gama mu'jiza na 74 wa qala limrati akalati akalati asadi akalati asadi haka na alfalama yana tsaye a yana zaune sai ga wata mata kan ta tsaya tsaye kafira kai musu su kunya ya rashin kunya ta ce ni ban fara da ke ba amma Allah hada shi da zaki da cikin zakokin su zaki shi zaki shi shi na da nake ba kai ma ba abin da zaka yi ba ma abin da zaka yi ya ba abin da yana man zaki shi zai magani ki ta kama hanya ta tafi gida Allah hada shi da ban fara da zaki ne jin yunwa ya gurgure ita in cinye ta ya gama da ita ta ji bacin mai kumfai na saba'in da biyar wadda ala ƙwarai shi ne wadda un sala ala rakabati wa kala wala kar za ta yi usulu ma badar wata nan sallama yana salla a nan makka sai abu jahil ya turo wasu kafirai suka ɗauko tambi tambi din nan na sa suka ɗora mashi a wuya yana sallah sai da faɗi malam hassan salam ita ta ji labari ta ɗauki wani tambin ta kawar da shi da na salama ya sallama da addu'a shi ce wane Allah ka hallaka shi Abu Jahil Allah ka hallaka shi Walid Allah ka hallaka shi Utubad wane wane wane musa fa shi Allah ka hallaka shi to gaba ɗaya kuma yi musu addu'a yace kuma na kuma gansu ran badar yace na gansu ta tuba lokacin yace na gansu ran badar tan na gama da su aka ma ba rai ibadar da annabi kaga nan wajen sun kabar Abu Jahil nan zai mutu nan ne wajen nan ne wajen nan ne wani zai mutu nan ne wani zai sake wallahi zai nuna wala kuma ka ka sun ba fara yaki da ce nan ne nan wani zai mutu nan wani zai mutu nan wani zai mutu basirun bisirul gaibi qabla qiyamihi annabi Muhammad na saba'in da shida wada alal hakan bin bin abi as wa kana yahtali bi wajhihi wa ga muzun da sallama fa qala kun qala kadhalika kun wani munafiki ne kuma shi ali hakamu bin abi as hakamu bin abi as shi munafiki ne shi munafikan garin madina su ne sanar su wanda in annabi na masallacin madina in za a yi sallah ba tsayawa a cikin gaba suna can baya ana fara sallah su goyi sallama ba su yi a bayan annabi ba ko zai na wa'azi a raula to wani da haka ko nan ko ko ko ko ta ko ka annahu ko shi gun mutannada ka ce an jingina azara ne a garu ko haka zai ko annabi na na zaune a bayan zaune ko sai a ko zuwa ko sai da haka shi wani shi da haka ko da tsaye ya rike gunguru shiga mara yaci shiga da iska to ma da abin da kai zuma ya huta yi ya za gida mana kawai ta cikin su ne ana an an sallama ina ina wa'azi a majalisi to sai wannan shi wannan haka ɗin na iska sai ka laɗe a cikin cikin sai haka haka ɗan kifa ido wata yi kallo mutum haka ya zama ɗan kifa fushi ido wato wannan bayanin da ɗin ƙarya ne in an tashi za a shi a kanta ko mai kallo haka mun sanar wani bayani misali a misali sai nan gaba za a tashi kiyama za a tashi kowa da kowa za a tambaya akwai akwai neman kabari akwai azabar kabari akwai fara'i akwai hisabi akwai wuta akwai aljanna zan yi haka sai kallo ne in ki faɗin nan wato mana a wajen shi yana magana ƙarya ne kuma an tashi aka za magana a kanta aka ba annabi labari wani fa ga abin da yake to ce kuyale shi ba komai tun tun kuma labari ne kuma da sai na gani kuma yana ganin amma shiru ke wannan nan da aka zo daidai daidai dan iska annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani ya haka ido ido ido haka yana kifa haka yana kifa na shigo to daidai yana kifa zani ne shi kun kazalika kazalika kun ci haka nan zaka zama tun da rojin na ko zaka bashi dinari dubu ɗari ka ce ya tsaya na minti ɗaya kai kifa ido ba iya ba sai ga riga zama موجودة أنا تبين ده بكوي ودا على مهلل من الجسامة فمات لسبب فلا بد من الأرض أكون وأنا منافق أنا سوش مهلل من الجسامة مهلل لا يسكت مهلل من الجسامة النبي أدعى الله الله الله الله الله كاش الله مو ما غني النبي أدعى دان كوانا بكوي ijaba ta kuka Allah ka shi aka haka kamu ka binne shi ana binnewa ƙasa ta koro shi a ƙara gurfi kabarin ya kai kama gaba biyu aka saka a ciki aka rufe ƙasa ta ƙara koro shi aka yi gurfi rijiya kamar gaba biyar aka saka a ciki aka sa duwatsu aka daddanne ƙasan ta koro shi sai ba ta sai ala kiyaye ƙarshe dai an ya samu irin gano ne na bangare ganuwa irin zamanin na gano na bangare na aka jaka aka jefa shi aka tunka saduwa zuwa sai da Allah alhamdu Allah ya haƙuri ma da Allah ya haƙuri ka zan karbe shi kar kawar shi zuwa da mutane duk ma da haƙurin ba san har yau dai za su ƙara dawowa da shi dan ƙari rigirigi mu'jiza na 78 wata rana an salama ya fi doki da kudin shi shi ya siya da kudin shi amma kuma saboda iskanci na mai doki sai ce wai lallai sai sun gida nabi amma ana ba shi kudin ba iban baka ba iban baka ba yi to je ka shi kenan sani sanar ce Allah in wannan ƙarya yake na bashi ban bashi ba to da dabban da kuɗin kada Allah kada Allah ya sauka barka ai wannan wannan wannan wannan san doki wannan doki an dai wajen da shi ya riga ya bushe ko kafa yake sama ya balkare ko ya amace ya san dare dan kari yiri dan ɗari akwai wani akwai wani kafiri a tushe rukanat rukanat ko shi ne ƙarfi ne ɗan iska haurin taka ma yake yi shi ne a wannan wa sharhu nan gaba ko shi ne ƙarfi banza na wannan lokacin haurin yawo yake yi ina daga muhammadu ranar ga an zalama shi wa shi wani rukanat ɗin sadauci ne an ce yi kan iji fatan kirgi fatan fatan sajina ko fatan rakumi yi kan tsaya a ce a tsaye a ce mutum saba'in su zo su ja fata in ma su- sun ma sun motsa to kawai sun ci kudin shi eh da kuma suna kasa shi ne zan ɗan yanzu samu alƙalar cikin wani abin da ke zuwa da ce na sanar mai kokowa da kai in ka kaji ne zan musulunta amma na kaji da kai to ba zan musulunta da alaihi da bismillah rukana ke da kudu annabi da tsaye da kudu da kudu guda guda da ya baga da annabi da da annabi da tsaye kudu sun sama ya baya baya shi ya koma da baya baya ya karsha ban shida bane yanzu gudu gudu gudu gudu ya sa ya ya ya ya ya ya bangaji alle yana bangaji kankan ya kar sama ya fa a gaban ta ne ba a kewa ji wannan fa an sa kofi na gaban mutane ko fa kawai in ya in ya kada nabi ba zai musulunta ba amma nabi ya kada shi zai musulunta ya haka sai kudi na fa an hudu da yanzu gudu gudu gudu ni na zuwa nabi ya da sanin shi da mu haka haka ya kama shi mashi tabbata ga islamu haka shagalgale da sama yana jama'a kun zai kun garu kana yana jama'a mun zai ya rasu mun gani jama'a kun garu kana jama'a kun garu kana ya ka gani a soke shi kasa ya kwanta da shafi ya saka faka ta cikin shi zai ru kana ina ƙarin ƙarfin ka ƙaryan banza kurun banza rufin banza ce ce muhammadu na tuba a ɗaga ni a ɗaga ni haka wani shi ma kuma an wace shi ma cikin abu da shi ma mai ƙarfi ne shi yake cin sa abu jahil muhammadu na cewa an je kiyama ko zabaniya guda sha tara alaiha ta sha to in muka je kiyama ni zan kama guda tara in wa zan zan zan zan haka zan kama guda tara a cikin zabaniya nan haka zan kamo su eh in kamo kafafun guda tara in tabbata wannan kafaɗan na haka na dama zai kuma kamo guda takwas haka in kamo su in tabbata waɗa kafaɗa na hannun hagu in hauku raɗin da yake cewa in na ji na hauku raɗin na ji tsakiyar wutan sai haka wancan hiza in waɗa na hannun daman nan a wuta in ji hiza in waɗa na hagun nan a wuta abu al'ashir kilkat bin afid shi ma kashi ma'anin shi ma aka kukuwa da shi shi ma take a yanzu zuwa ɗaya da shi ya bangaje shi ya faɗi sai da su ma ya kare su ya koma su gudun ƙaura ba dan ɗari abu al'ashir kilkat bin afid sannan akwai wata rana wata kafira ita ma annabi ya ce ummu farqata ummu qarfata ummu qarfata wai har ta hayo ta hayo raƙuma guda talatin wai sun su wai yaƙi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai ta ce annabi ya wai annabi ba annabi bane tun daga ba an sallallahu ta ta ita Allah ka halaka ta haba Allah tura wuta gaba daya ya rufe ta ta kone sai mu je mu ji na gaba wata mata ta zuwa sallama ta ce ya rasulullahi mijina ban san shi ban san shi ban san shi har ba aure na da shi har ba na da shi ba na auren shi ma bai kauna na a jira min kai fa an tsoron ba ban san ba na auren ta har ba auren in sanar su yaga sai ya kama haka sai dafa goshin mata ya ce Allah ya sa miki san mijin ki wani sai ya dafa goshin mijin Allah ya sa maka san matanka wanci take wallahi akbar mu wallahi
to ko daga baya ita musu ba ita musu ba garbanci eh bai tafi na magana mata ta ce wallahi wallahi ina son ka ko in ya ga ta magana mutum shi wallahi wallahi ina son shi wallahi ina son shi sai sallama in kuma da raya mata tune shi ma annabi ya haka amma daga tutar sai na lillahi annabi sallallahu ya daga sama haka yajin alfinci mai ɗan fiɗiran wallahi inda ka san kamar haka in taɓo sararin samaniya kamar taɓo sama kan sirri wallahi sura hannun annabin ɗan ya ɗago yanzu ce kamar ya haka shafo samu wata rana wata mata ɗan ta yara tsohuwa ce ha an mishi wanka an sa shi a cikin annashi an sa cikin zafin komar gonai a gama zafin lamar ya zula
wancan ɗin nan tsohuwan nan ɗan ta yaro a ta mishi sallah annabi sallam ya je ya same ta sai take ce mishi ya rasulullah wannan ɗan nan nawa shi ke zuwa wajenka yake jin karatu yake zuwa yake gaya mu ni yanzu gaskiya in ba shi ba ba mu ne zuwa samu karatu wajenka zuwa gaya me yake so ta zane ne dai to samu ne goyi ko a tashi ko Allah ya raya goyi annabi sallam ce goyi kai wani tashi an fasa mutum tashi an fasa mutum tashi ba ko ya fara motsi nan ya miƙe zo na nan shi da shi da wai da ya mutu ne aka ba shi kayan shi yasa aka dauko abinci suka fita da sallama yanzu musallaci aka sallata da wata rana kuma sai na jabir na zar da lanu yanzu sama annabi ya sula na abinci yau ina so a zo gida na samu albarka yaje gida ya ga matan shi gafa annabi nan ya zo sai na abakar sai ta ce to ka ga wani cewa an yi abinci kuma gashi ba nama ya kenan za a yi amma tun ina da akuya ba komai sai ya ce sai ta ce ka je ni zan samu ita ce ka je ka samu sallama a zaure ka ja shi da fira har ya zamanto gargaba tambayoyi a samu koda kusan awa ɗaya ne domin Allah da akuya na zan yanka ta zan gyara da soya awa ɗaya Allah sa yarda ni kenan kuwa ni ba ni ba gare ba ta ce in Allah soya ta awa ɗayan nan ni zan gyara akuyan nan zan soya ta sai ka zo ka ɗauka sai na jaduru bin abdullahi radiyallahu anhu sahabi ne shi ne sai in koma zuwa wajen salama rasulullahi ya ƙara hakuri da Allah abinci ne bai gama kammaluwa ba sai shi gima sai dalala ya sula ina hukuncin abu kaza ina hukuncin mutumin da ya kaza ina hukuncin mutumin da ya kaza idan da hikimomi na tambayoyi kaga nan ya ƙara da ilimi ita kuma sai a gida sai ta danta babban sunan shi Mahamudu sai ta ja shi ta ce zo mu je ka danne akwai nan yanka ta ta ji can mace rariya dan ta yi danne mata abuya ita kuma ta yi bismillah ta yanka ta yanka akuya da je can tana gyaggyarawa tana fede akuya ta je murhu ta je ɗan yake kicin ta hata shirya wuta ta haɗa wuta ta sa saman gyaɗa ya fara tafasa ta kuma wajen wancan gyaran nama a shi wannan ɗan mai suna muhammadu sai ya kira ƙanin shi suna shi kuma abdullahi sai ya ce zo mu je in nuna maka kaga irin yanda naga in nan mu sai mu akuyanta zo mu je in nuna maka irin yanda naga in nan mu sai mu akuyanta ga wuka hannun shi suka je sai ce kwanta mu gani kwanta a gani yaro sai kwanta mahamudu ya sa wuka ya ka gani ya yanka ya yanka kawai ya yanka shi sosai in yaro na ihu ina ya yanka shi kuma inda aka yanka rago shi kuma da ya kana shi ya mutu ici abdullahi abdullahi tashi mana abdullahi abdullahi ya mutu shi ma sai ya rufe ya fita a huje shi wasu ɓarin kicin yana zuwa cikin wasu kafashi ya zame kan shi sai fada kan tafasashen man kiɗan nan shi ma gaba ɗaya ya toye ita mata ta gama fiɗa ta gyara dama ta wuza za ta samun gyaɗa ta ga wannan ɗan kan shi namun gyaɗa ya tuwe gaba ɗaya ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ɗauke shi ta shi ɗaki ɗaki Abdullahi sai Abdullahi sai zai gida sai gida ta ce can ta cimma Abdullahi a yanki ta karta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ɗauke shi ta shi ɗaki ɗaki kofar gaba ɗaya ta gaba gyaran nama ta soya komai da kullum ya aka mala abinci dan ɗari saboda ƙarfin imanin sabai kaji na mace kenan fa na mace kenan aka yi haka can suka jabir ya shigo wajen matar shi ya magana abinci an kammala an kammala an kammala kuma ya an kammala shi kenan aka ba shi abinci ya kai aka ba shi nama da ya kara kaiwa an zauna za a ci abinci sai mace ina jabiru da bugar rasulullah ina ina san da kana kana da yara guda biyu kuna zuwa su waje na a masallaci in za a sallah ina ina ina Muhammadu ina Abdullahi sai ta sanar cikin gida to je ka ce na ce su zo mu ci abinci ka je ka ce na ce su zo mu ci abinci jabiru ina da yarda lana wani shigo gida ya sa matan shi ya ina ina ina mahamudu ina abdullahi ta ce lafiya sai ya ce mata annabi ne ce in kira su su zo mu ci abinci sai ce ka tabbatar annabi ne sai kira su ku ci abinci yace wallahi tallahi zan ƙarya ne zan mana ƙarya ne wallahi shi yake kira su to ce to za mu na fara in samu shaida akwai abin da ya faru amma zo ta gare ni ta ka tafi kofar daki ya ga mutane biyu su a mace wannan amshi yankan rago wanda gaba ɗaya suka ma gaba ɗaya ya toye kawai ya sa hannu a kai la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai kuma kaji da Allah ka da Allah ni na daure ne saboda mu samu wannan albarka annabi ta fi cin in kai wannan ihu jama'a gari sai su zo wajen kamun jaje shi kuma annabi ya gida masu zo ƙarshe sai su ci abinci ya ya kamar haka kuma ya ya kamar haka shi kawai tun da kai dai ka ce annabi ya ce ka kira ku ci abinci ba ruwan kuka gaya musu jami'u da maka shi yarga ya kwana biya manyanta su ke na eliki tunanin rasu gaje shi ya fashi da kuka ina da kuka ka gaya mu ranar muhammadu sai muhammadu muhammadu abdullahi manzan salama ya ce ku tashi mu je mu ci abinci yana faɗi wallahi sun ga wuyan wanda kaka koya haɗi ya mi sun ga wanda ya koye ya gyaru gaba ɗaya sun tashi sun rayu suna la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur lillah la ilaha illallah lillah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallama suka taso suna gaba ga jabiru a ba kuma ga matan shi aka zuwa sallama ta nufi haba jajiru haba jajiru matanka ta dake ta daure sai kuma kai ne za ka yi raki za ka yi raki sai ka tsaya matanka ta ƙara mata raki ya ce ai ya san abin da ya faru na gani ne shi ta nace ka je kai haka ɗin don ba haka din ba ƙarshen ta kuma sun wuce kenan za ka mutu baka da magaji ni ko masoyi na ban san ga ya bar duniya ni da magaji kace ku zauna aka aka ci akuya aka ci nama aka sha aka aka ci abinci aka ci nama aka gyara komai da kuma aka sha abin sha ruwa mai kyau da ruwan daɗi da zuma aka aka hani a koshi da gama sai ni ce to ina ka su aka tara to ke wani abu yan tashi da izinin Allah wallahi wallahi take kasusuwa ne da salam akuyan annabi ce Allah ya miki albarka akuyan ba Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka to wallahi dai ne sai ta koma sanadiyan ta tabbala ki karki ki goma sha eh mu'jizan annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi annabi muhammadu annabi muhammadu ƙara mana ƙaunar annabi sallama Allah ya ƙara mana albarka annabi muhammadu Allah ya ƙara mana hafta annabi muhammadu hukumar tare ta kasu mu dai annabi kafi kowa annabi kafi kowa annabi kafi kowa annabi kafi kowa annabi kafi kowa annabi kafi kowa annabi kafi kowa annabi kafi kowa annabi kafi kowa mai ganin halama da dama ta ina yi dan na fara kiran Jabir bin Abdullahi kasa din ya kare sai ruki ta mu ya kare sai shi zai kuma da ni ni ban kare ba eh don da kisa ɗaya rage kaga kuma su kashe shi in kasu da kare ɗaya ne ko bai samu ba kasa ɗaya da kuma nonon jami'a ko ka huta samu ba shi kenan ba